أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتمهم ثم لم ينقلوا عهدهم في كل مرة في كل مرة وهم لا يتقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يشعرون من يمشي الاثنين wanda ya dace da goma sha bakwai ga watan Ramadan hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da dari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya dace da goma sha hudu ga watan Julai ni ladar Aiman Nabi Isa dan na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha hudu mun sake dawa ne tafsirin mu na Alƙur'ani mai girma cikin wannan wata ta Ramadan a kowane gidan shirin mu shirin ma Suleiman Allah ji kansa Allah ya gafarta masa muna nan akan aya ta hamsin da shida kamar yadda malam ya karatu to alhamdulillahi bayani ya gabata an fahimci wane ne sharrin dawa kuma da sifofinsa wadda Allah ya fara gaya mana yana daga cikin siffan sharrin dawami shine cewa Allah ba sa imani allazina kafaru wa hum la yu'minuna kamar yadda aka karanto ayar gaba to za a ci gaba da gaya mana wasu daga cikin sifofinsa shi sharar dawa don mu je mu kiyaye amma daga dukkan halittun da Allah ya yi gabaki ɗaya na bayan ƙasa babu sharar dawabi kamar ɗan adam a ɗan adam kuma babu kamar kafirai a kafiran ma babu kamar yahudu da nasara a cikin su kuma ma babu kamar yahudu su yahudu su suka fi kowa sharri a dukkan halittun da Allah ya bayan kasa na ‘yan adam. Dalili kuwa Allah ya musu baiwa ya ba su ilimi ya ba su hikima na ilimi kere-kere da abubuwa amma dangane da haka suka gudun cewa Allah suka gafar cewa Allah Allah ya la'ance su. Kudurcin abubuwan da suka yi wanda su ne dalilin da yasa Allah ya la'ance su shi ne ake gaya mana abubuwan ɗaya bayan ɗaya. Daga shi akwai kafirci wanda ba su yi imani da Allah ba ga kuma na biyu wanda za a gaya mana daga cikin miyagun ayyukan ku dan mu ji mu yi izina ma'ana mu kiyaye Allah ya taimake mu mu kiyaye kin albarka na Muhammad allazina sune waɗannan ahatta da kai alƙawarceceniya alƙawarceceniya minhum daga cikinsu Allah yu'inu kan kada su taimaki al-mushrikina masu tarayya da ubangiji alkawarcece ne da manzo Allah ya zato kar su taimaki mushrikina akan manzon Allah dan ziyage shi suka ce sun je sun gani summa sannan yanquduna suna warwarewan ahadahum alƙawarinsu fi kulli marratin a cikin kowace kullawa kowace kullawa ahadu da aka kulla alƙawarin fiha a cikin ta cewa ba za su warware ba a duk alkawarin da aka yi amma ina yan buru na hado wahu su la yattaquna Allah ba za tsoron ubangiji fi gadarihim a cikin warwarewansu alkawari ba sa jin tsoron ubangiji a cikin warwarewansu alkawari an gaya mana allah zina su ne waɗannan ahadda da kai alkawarceceniya da su ma'anan alkawarceceniya kai kayi alkawari ba za ka yaƙe su ba su ma sun yi alkawari ba za su yaƙe ka ba shi ne fa'idan zuwa mufa'ala a cikin karatu inda fi'ili ya ɗauki mufa'ala abin da ke karantarwa kenan a hatta kai kayi alkawari su ma sun yi wato ba bangare ne ba dukkan bangare guda biyu shi manzo Allah ya yi su ma sun yi to kuma wanda aka kulla alkawarin nan da su akan ba za su taimaki mushrikai kan ma'aikin Allah ba to amma sai ga shi sun yi kuma kawai manzon Allah ya fahimci sun ya kira su sai suka ce a sun manta ne an karo na yi suka ce a sun yi kuskure ne amma duka ne da gangan suke yi amma da yake manzo Allah sarkin kuskure ne ya mutu ne kuma ya kudo na adam sannan sai suka ci gaba kuma da warwarewan alkawarin su ne kullum marrabi cikin dukkan lokacin da aka kulla alkawari wannan la yakuna amma dan su ba sa tsoron ubangiji nasin qur'ani abin da yace la yakuna ba sa jin tsoron komai to shi ne zini ne kaddara mar maqbul yake Allah la yakuna Allah to wasu kuma malaman da wani suka ce a'a la yakuna naqad ahadin warware wan alqawari akwai malaman da suka tafi akan haka akwai wanda suka tafi akan maqbul shi ne Allah to ala ayi halin dai ba sa jin tsoron warware wan alqawari to da malaman da iradi sun dada ƙara bayani dangane da wannan aya suka ce kalman ahadda mufa'ala ce kuma yana karantar da fi'ili ne mali to tun da fi'ili ne mali me yasa aka yi adabi da fi'ili mulari ya kansa a hatta fi'ili ne mali to sai aka yi adabi da fi'ili mulari kuma yanquluna yanquluna fi'ili ne mulari shi amma wannan kuma fi'ili mali me yasa yake dillalati ala istimrarin nakali ji fatawul kadir kenan imamu shaukani an yi haka ne don a nuna cewa sun warware alkawarin ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ba shida ba ba bakwai ba sun warware da yawa to amma shi nassin qur'ani inda zaka duba aya gaba ɗaya shi alqur'ani ba za ka inda aka ce ga shi an kaza da su sun warware haka aka sake suka warware aka sake suka warware sai aka ce ai ita wannan ayar ita take fa'idar da sun warware alkawari da yawa aka ce me yasa sai ce an yi addabi da fi'ili mulari akan fi'ili mali wannan jimla shi ke nuna warwarewar alkawari da yawa jalala ne ala istimrarin naqalil ahad ta warware wasu alkawari haka malaman lirabi suka ce sannan kuma suka kara bayani akan cewa a hatta wato yana neman maqbuli amma maqbulin sa an shafe allazina sune wada a hatta da kai alkawari kuka yi alkawarceceniya haka gwamnati yana a hatta kai alkawarceceniya to da zuwa yana neman mawkuli annabi yayi alƙawarin yana da zuwa da su yahudu nan dai wanda ya rinde su nan dai a madina da su sai ne aka kaddaro musu mawkuli na dalilin hum shi ne aka ce ahattahum ahattahum allazina ahattahum amma hum shine mawkulin amma an shafe shi baya cikin karatu sai dai wajen fassara to mutum zai kaddaro jikin su ma da nan har da kara bayani a cikin wannan aya har yanzu sannan kuma zai cewa ga summa ya daga gowa bayan karatu saboda ya nuna abin a bisa tartibi lalle sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda aka yi alƙawari su kuma suka warware aka sake kulla wata alƙawarin suka sake warwarewa aka sake kulla wata suka sake warwarewa yana daga nuna abin nan tartibi don duk lokacin da kaga an yi karatu da summa to tartibi yake karantarwa yi su malamai zikirari a bangaren zikirari kenan wannan to wannan ayar yana karantar da mu al'umma na Muhammadu abubuwa guda biyu muhimmai abubuwa guda biyu muhimmai kuma duk ga su ba shi haya na farko dai a hatta biyu alkawari kulla alkawari kenan mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ake nuna mana mu in dai mun ga mun kulla alkawari to ban da warware ba shi ta hadisi ta bude ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda azabu sunan suka rawaito ma yake ce ayatul munafiqi salatun aya na munafiki kana so ka da wannan munafiki ne dan wuta dan wuta ma can karkashin kasa na wuta to alamomi ne guda uku haka manzo Allah ya faɗa idza haddatha kazaba وإذا وعد أتلف وإذا تمنى كان وانا حديث مشهور يا جدو أنسان أقوى تفكرت to abin da ya gada bani tsoro lokacin da yake bincike akan wannan hadisi sai na samu wani ziyada akan wannan nasi ayatul munafiqi salatun idza haddatha kadaba wa idza wa'ada kadaba wa idza tumina kana wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim to wannan shi ne bani tsoro cewa ko da yana sallah da shi yana sallar shi kuma yana azumin shi kuma yana rayawa cewa shi musulmi ne manzo Allah ya ce ne munafiki ne dan wuta ko da yana sallah wato a yana yin sallah aikin banza ne ko da yana yin azumi a yana yin azumi aikin banza ne matsalin zai warware alƙawari to ya cika daga cikin wayannan munafikan da annabi yake magana jama'a ai ko a yau ma inda za mu maka misali daga safiya zuwa yanzu mun warware alƙawari alƙawura ma da yawa alƙawari da yawa kar wannan zamani ya na zamanin waya ka buga mutum kana magana a ina kake zai je yana wukari yana na cin gari ne amma shi wai yana wukari wani ba zai ce maka wai yana bakin muyu wani kila ma yana gida ne yana kwanci akan gado amma shi yana bakin muyu wannan ba zance ne wanda zai kamata ya rinka fitowa a wajen mumini ba a'a zance ne wanda ya kamata ya rinka fitowa a wajen waɗanda ba mumine ba waɗanda ba musulmai ba ba hali ne na musulunci ba ba hali ne na dan adam ba hali ne na dabbobi warware alkawari su kuma ne nan gaba ɗaya Allah alkawari karshen al'amura duk za a je a zuba su a cikin wuta ne to menene fa'idar mutum da kansa ya ringa yin abin da in an je lahira za a sa shi a cikin wuta ai an ce kowa ne bayan wani lokacin da za su a zuwa wuta su mala'iku da su ta mamaki wayannan ba za a je ummatu muhammadi al'umman muhammadu annabi sarkin wa'azin nan shin ku mai wazi kan bai zo muku bane sai zo su zane ku kai kai ya kun al'umma mun zala za kai ku da azan ya fi ku naziru shin mai gargadi mai wazi bai zo muku bane ka zo ba ne kan ya na naziru yawa mai wazin ya zo to me ya faru ba kan zanna to kaga abin da ya jawo musu musiba kenan abin da ya jawo bala'i an fada ka gane ta kuma shi karyata wannan karyatawa ce ta ma'ana yan uwa musulmai ba sai nisa ba ina da wasu kan wahala ko rashin kunya mai rashin kunya ko min sabo mai sabo idan malami ya zo yana wa'azi ya ce ban yadda ba ƙarya ne ba zai ba ba zai faɗa ba a ba zai faɗa ba ba zai san faɗa ba sai dai ma wajen yana dama amma ya tashi ne abin da aka faɗa wajen wa'azin ba zai aikata ba sai ya je aikata wani abu na daban to shi ke na aika man ya karya sani aika ma'ana ya karya ta abin da ake mar wa'azi a kansa to shi yasa da yawa wasu abubuwa wanda mutane suna jira su zan su kuru kurba kuru kuru suke faruwa ba suna faruwa ne ga ma'ana kai za ka ga kana tafiya akan barna amma baka sani ba kai sai ka rinka zaton kana tafiya ne akan sadada akan siratul mustaqim wanda kuma lamarin ba haka bane saboda haka Allah ya kare ma faran wa na rasulullah to wannan shine warwarewan alƙawari bai da kyau haramu ne ya zo cikin wata aya Qur'ani ya cewa awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqum minna shan shi suratul baqara su munafikan nan su yahudawan nan yana da cikin mummunan ta'adar su mummuna abin da suke aikatawa kullama ahadu ko ba yaushe aka yi alƙawarceceniya da su ahadar alƙawari kuwa to nabadahu fariqum minna fariqun minhu wasu yankin jama'a daga cikin su sai su yi watsi da wannan alƙawarin su je su aikata abin za su aikata kuma jama'a su sai su goya musu baya to nan da wanda ya aikata da wanda ya ga ana aikata bai ce komai ba da wanda suka goya musu baya duk sun yi musharaka cikin zunubi shi yasa cikin zunubi shirin yin abu ne in ka ga ana yin ka baka yi magana ba to kai ma ka shiga cikin masu aikatawa idan ka yi magana ka tsira amma in ka yi shiru ka shiga cikin masu aikatawa ko kuma a ka yarda da abin da aika aikata to kai ma ka shiga cikin masu aikatawa amma idan ka yi wa'azi ka yi magana ka ce wannan abin ba kyau to magana ya kare ba ka yi tarayya da su ba to suna daga cikin mummunan ta'adan ko da yaushe a zamanin maulana rasulullah aka kulla alkawari da su su waɗannan dai munafukan su waɗannan dai yahudun sai su warware kuma manzon Allah ba zai ce tun da yanzu kun warware alƙawarin nan bari ba haɗa ku da yaƙi ba wannan ba ya yi saboda lokacin musulunci ba da ƙarfi jama'a ba su da yawa abu zar da bari lokacin da ya musulun da a gaban maulana rasulullah sai ce shi zai tafi ka'aba zai kira sallah ya daga muryar shi da karatun qur'ani manzo Allah ya ce karkari ya ce a tsoro ne kake ji ya ce a ba maganar tsoro ba yanzu ba mu da yawa ba mu da bayan kayan fada ba mu da abinci ba mu da abin sha me za me me ne kuma za mu ɗauko wani abin da a yanzu ba za mu iya shi ba sai ce to shi kenan ni nan zauna da kai har musulunci gine sha yanzu ba ni da karfin da zan yi ka ka kuma garin ku amma yayin da kan samu labari aka ce jama'a daga garuruwa suna zuwa waje na nan ana musulunta a duk inda kake ka zo ni ji maulana rasulullah kaga hatta zama da shi ma a lokacin manzon Allah ya hana shi kuma dangane da manzon Allah yana son haka amma yanzu bai da karfin da zai iya rike shi wanda zai iya maintaining nashi shi ne yake tafi da zai sabotin kanshi ko me yarda ya bayyana ba ina jin da duk duniya ba jarumi kamar da Muhammad to amma me yasa annabi Muhammad bai yarda ya je karatun Qur'ani ba annabi na tsoro ne a wani hikima ne wata hikima ce wadda mutane a lokacin ba za su sani ba sai masu karfin imani sai kuma wanda manzon Allah ya ga dama ya warware musu sirrin abin to kamar nan ne musulunci ko da yaushe ita ba ta jin tsoro ba ta jin tsoron kowa ba ta jin tsoron komai sai rabbul izzati kullu to amma idan ba ta da karfi bai kamata ta yi abin da zai jawo mutanen da halaka ba misali ya ba international abin nan abin da ke faruwa duniya baki daya palestine ba su da karfi ba su da kuɗi ba su da kayan fada ba su da abin da za su yi da kansu amma suna ɗaukar roka suna cillawa a ƙasar isra'ila roka suke cillawa amma yankin isra'ila tana zuwa ne da jirage suke musu ruwan bama-bamai mutane nawa ka kashe a labarai mutane nawa kuka ji to ka ga da falastin suke suna gajiya ne akan tan tagariyar jahilci ba karantarwa da muhammadu kuma ba su da jagora da za su nuna musu dama matsala ke na a wajen wanda ya dan karatu kaɗan na muhammadiya amma boko ya masa yawa dole ta samu matsala to za a yi ta kashe ku kuma ba su da za su iya yi ina ma da su yi hankuri su kwantar da hankalinsu su yi ta karatu suna ta samun ilimi jama'an su suna shiga cikin gwamnati jama'an su su je su karanta injiniya ana ta kokarin a samu technology ana nan suna gadarin kansu masu arzikin su ai ta kasuwanci su gina kansu nan da shekara kamar saba'in ko ɗari wani idan sun tada wannan Allah zai ba su nasara amma daga nan yanzu zuwa shekara hamsin za su dawoma cikin haka ba za su yi nasara ba ba za su yi nasara ba ba za su yi nasara ba kai ne ka ɗauki tsakuwa sai ka harbi mutum shi kuma sai harbe ka da bindiga da tsakuwa da bindiga wanne ne da illa kuna ji ne da kunnan kuna ce yara ƙanana da mata to an kashe kuma za ka ji su an sa mu yanzu a rediyo ko a zai rinka kafar Allahu akbar Allahu akbar jihad ina ba jihad ba jahilai kuke ba ta yi tsari ba shi musulunci na da tsari har abada in musulunci tsarin sa zai koma hannun jahilai aka muri ba zai tafi ba dole sai su masana arrasiku na bil'il a cikin kowane fanni su ne in suka haɗu suka yi shawari suka zantar da abu kaza za a yi to kaza za a yi shi ta haramun ne ma mutane su tashin cewa za su yi jihadi ba tare da suna da jagora ba wane ne jagoran yanzu nan lokacin da aka tashi ana faɗa na aike gambara za a je jihad jihad wayan jagora ɗayan ɗin jagora guda ɗaya wayan ba ku da jagora ba ku da alƙibla ba ku da plan look manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine jagoran yaki in an tashi za ka bi yaki gaba daya sai duba ce da wani da wani da wani wasu jarumin zai ce ku zauna a ba su makani da ce ku tsare mana gida ku tsare mana matan mu ku tsare mana yaran mu kanana don kada mu fita mu je yaki su biyo bayan mu su halaka jama'a mu jama'a da aka kuka yi ko mu da kun yi yaki kun yi yan gabar yan maka baki daya in aka fito ta gabar ba in aka fito ta kudu ba abin yana bukatar ilimi yana bukatar kwarewa yana bukatar na nuna mutu abin da ya dace ba wai gurin haka mutum ya dauka jihad jihad ai sai a halaka ku ai yayin da wasu suka tafi dole wasu a tsare su tsare suna tsaron gida dole ne wannan sannan dole kuma ta inda kuke zaton to wannan gari namu da farko ma tukun hanyoyi nawa ne masu shigowa garin nan muna da hanya kaza muna da hanya kaza muna da hanya kaza muna da hanya kaza okay to hanya kaza nan me muke zato ta wajen eh muna zato me yiwa mutanen nan fito mana ta wajen ko su ko da wasu jama'a to ya za a yi ta ce sai a nemi wasu jarumai sai a ce ku je ku tare mana waje kaza dalili ke na maulana rasulullahi ya ga zabi muhammadu dan masalamata ko zabi sai na umar ya ce kare mun hanya kaza duk mutumin da ka gan shi ba ka yarda da shi ba kar ka bar shi shigo cikin wannan garin madina ka kama min shi a can ji maulana rasulullahi sai a tsare hanya tsare hanyoyin tukuna sannan kuwa cikin ku ku zama kuna da abin da kira complete network communication a tsakanin ku wasu suna yin gabas wasu suna yamma wasu suna da kudu wanda yana da abun magana aminci ba kuma abin magana irin wannan na zamani wannan da ya zama ya shiga duniya kowa ya riga san shi wanda za a iya kama muryoyin ku ba kuma yanzu sophisticated na zamani wanda ba za a iya kama muryan ku ba ku samu ƙwararru su nuna muku yadda za a yi ko wannan wayan yanzu in kana magana yanzu duk mutumin da kake magana da shi ana iya fito ma da maganar da kai wata guda da za a fito maka da shi kuma yanzu duk maganar da 'yan Najeriya suke gaba ɗaya yanzu yana record an recording nashi a America an rekodi na shi a misali china an rekodi na shi a germany duk sun rekodi duk maganganu da muke nan suna rekodi to amma akwai hanya ɗaya da za a yi na'uransu da yake can da zai rekodin ba wannan ba abu ne wanda za mu kwanin shi a wajen ma'aji ba shi wani abu ne na daban saboda haka an tashi wani abu ana neman masana wayannan su kawo nasu gudunma wayannan su kawo nasu gudunma wayannan su kawo nasu gudunma amma ba wani gudun haka ba a'a to in kuka yi kyakkyawan tsari to ko ina ka zo muku yanzu suna zaton gumi da sayan ma sai suka fito ta kudu ko suka fito ta gabas kuna da kwamfilin ne da dama ku wani a wajen ya buga ya sanar da ku ga mutanen nan ba inda ake zaton ku da mutum da ga sun billo dama ko su an kare sun kobari kafin a ci mutu na can sun tago sun kawo guduma ko ba haka ne ba ba shine manzo Allah ke bada madadi ba in za ta bi yaji jama'a sun ga sun tafi yaji yake neman karewa manzo Allah sai zabi ko kamar dari ku dari ku dari da sai tura ku ya ce ku kai wa ɗan uwan ku madadi to wannan dukkan mu cikin wannan babu ma irin waɗannan tsari amma an ce za ku tafi yaji yaji sai an kirka sai an shirya yan ma musulmai ba kurun haka da baki ba saboda haka a yi amfani da abin da ake karantarwa dama shi lambar da ainihin suratul bara bi yaki suke karantarwa kuma alhamdulillah wani munasaba ce muna cikin wani hali ne kuma karatun namu ya biyo da mu wannan duwaye ba ni na rubuta ba wannan duka ba ɗaya yanzu da nake karanta ba ni na rubuta ba da wayannan ka'idodin da nake bi ba ni na karanta ba Allah ya saba ta manta gobe da cikin ko muku littafin ma da yake magana akan yaki gaba daya in zo muku da shi nan nuna muku samfurin sa kuma kowa ya samu kuɗi ya je sai littafin ya je koya zai ya sanya ya ka'idodin abin suke ba wai gurin haka da kama mutum zai kama shi ke ba akwai ka'ida to kuma dole ne a cikin ku za ku ba da abin da ake kira provisions na waɗanda suke masu rauni a cikin a cikin zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama akwai masu rauni akwai munafukai maza Allah ya tashi zai tafi yaƙi za a fita a yaƙin Uhud Ubayy dan Abdullahi dan Ubayy ya fito da jama'a munafukai ne an fita za a tafi Maulana Rasulullahi ya da daga su wane ne waɗannan da wanda za su raka mu wannan yaƙi sai Ubayy ya da shi Abdullahi dan Ubayy ya ce ɗan uwana ne kawaye na ne abokai mazala ce kun imani ne ce abu kun imani ba yake to mu ba mu taimako ba mu neman taimako a wajen mushrikai mu je mu yaki mushrikai yan uwansu maimakon mun suka shigo cikin mu su gyara mana yaki sai zama sun karya mana yaki mu ba mu bukatar mazala ko da ya tura mutane ku sai ga ɗari ku da wani abu dun muna bukai mazala sai ce a kore su a koma da su da su kaga sai suka rage wajen su ɗari bakwai to a cikin mutane ɗari bakwai din ma akwai masu raunin jiki akwai masu raunin imani ga su musulman ne suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma suna da rauni to saboda haka irin su ne lokacin da aka ɗaga murya aka ce an kashe annabi Muhammadu wasu suka gugudu aka ruruga Umar yace in an kashe Muhammadu sai ne wai ne an kashe Muhammadu sai ne shi muke bi ba Allah ba ai Allah muke bi saboda haka mun ci gaba da yaki ma ne amfani rayuwar mu Muhammadu ya zama da rai to inda Umar ya zama irin wannan munafikan yaki ai ya kare ba samu wani jagor dole a cikin yaki sai da irin waɗannan jarumawan wanda su ba sa jin tsoron komai to al'amura sai su tafi da kyau amma matukan ba haka ba kurin an ɗauko a gudaka samariya na jin lafiya za a yi ta tsalle da sauransu to wannan sai mutum ya zai yana ta wahalar da kansa saboda haka abin ina tsare ne musulunci ya kara da kuɗi mummunan ta'ada daga cikin ta'adar su yahudu na ana gaya mana akwai maganar warware alƙawari to daga cikin maganar warware alƙawari nan mu ke nan yanzu ana mana wa'azi kar mu yadda muna warware alƙawari a tsakanin mun shirya za mu taimaki kanmu da kanmu amma zai mu ringa warware alƙawari ko kuwa a mun shirya wannan sirrin ya tsakanin mu sai mu ce je je ya bada wani sirri wato na yi magana da wani mutum ina jin ko jiya ne jiya ne magana da wani mutum wasu magana ne masu nauyi na sirri ban an kada wani sai zo min yau misalin ko sha ne da wani abu ne bayan mun gaisa zai ke ce malam ga da Allah ga yaran kudi abin nan da ka amma da kake kaza kaza wallahi da bari nan ba haka bane abin nan ga yadda abin yake a waje na ga ba da shi ne magana ba da wani ne magana Allah ina tabbatar duk magana da muka ya ga ya mun ko kuma sirri to me yan zaton ka da inda na bude mishi maganar da baki daya wannan jarrabawa ne kullum na mai jarrabawa ce kullum amma kun ga tun ba ta koyi na ba bayan ba da jarrabawa tun ba ta koyi na ba kai da muka yi magana da kai yau da za ka ɗaura da yawan ko maganar nan ya shafi al'umma ce ta musulman yaya za ka yi ifshadin wannan zuriya za ka yi to sai da ya ce dukkan mu musulmi ne shi musulmi ne wanda ya gaya ma musulmi ne ni ma musulmi ne to amma ya tona wa kansa addini kaga har abadan abadin wannan ni din amince miki kan wani magana ya kare har abada don ba ba zai taba yiwa ba kuma da an sa shi daga cikin kwamiti na amintattu to idan ma ba za ke zuwa zama ba sa sunan shi na zoki ba da shi kwamitin amintattu saboda bai da amana kenan zai yi sai da mu to al'amura haka suke yan uwa mutum wani bai da kana gaya mishi magana kan kankan yanzu sai dauka sai in shani to Allah yana gaya mana munanan halaye na yahudu don mu ji ne mu kiyaye kuma su yahudu sun dauki kansu kamar wani superior wato kamar suna cewa sun fi kowa don sun taba cewa wai su ne ƴaƴan Allah su ne masoya Allah ba sun faɗa ba nanu abna'ullahi wa ayyubahu ba sun ce ba mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoya Allah sai Allah ya ce a'a haka kuke faɗa eh haka kuke faɗa don haka ne falima yu'adzibukum wallahu yu'adzibukum ku ga mu me yasa Allah ya muku azaba an taba ganin mutum ya dauki ɗansa ya mishi azaba ya dauki masoyinsa ya mishi azaba to kuma yasa Allah ya muku azaba me yasa ake karkace ku me yasa ba ku samu nasara a dukkan irin abin da kuka fuskanta to kaga wannan miyagun halayen su sun dauka suka kirkiro wani abin da ba haka ba suka dora kan da suka wuce wannan zango suka je zango na gaba suka ce kai mu ya gudu ba ko mun je lahira ma ba za a mana azaba ba sai yan kwanaki yan kwanaki haka suka ce lan tamasana naru illa ayyaman ma'aduda haka suka bada abin da yasa suka ce ayyaman ma'aduda lokacin da Musa Samiri ya kera yar maraki ya ce ga ubangijin ku zo ku bauta mishi wannan yan kwanakin bautar da aka yi shine suke kira ayyamin ma'aduda to shine suka ce wai wuta ba za ta same su ba sai yan kwanuka kaɗan to shine Allah ya tambaye su kul afaka hasum inna Allahi ahadan bala yukhlifu Allahu wa'adahu shin kun yi alƙawari ne da Allah a kan shin Allah ba zai muku azaba ba kuma ba zai warware wannan alƙawari ba am taquluna ala Allahi ma la ta'lamuna ko dan kire kuke gurin ku kirkiro abin da Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba ku dangana wa kanku a wannan aya na cikin bakara ne amma idan ka koma ayar cikin Ali Imran shi kuma yake cewa alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun dhalika bihannahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda wa karrahu bi dini ma lam yaftaru Allah ce ba ni labari ya Rasulullah ga wani jama'a utu nasiban min alkitab da aka ba su wani yankin ilimi na littafi kenan kun ga ba suna aiki ne da jahilci ba suna aiki ne da ilimi dan Allah ba su wani yankin abu na ilimi utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillah aka kira su zuwa ga littafin Allah shine alqur'ani don qur'ani shine don wahayi akan injila at-taura zabura duk abin da yake ci in dai ba Qur'ani ya tabbatar ba to dole a dawo abin al-Qur'ani na al-Qur'ani shine gaskiya to saboda haka aka kira zuwa ga linzabin Allah ne ya hakuma bainahu dan ya hukunci a tsakanin su sun mai ta wallahi fariqu min wanda suka yi kawai sai suka juya suka ba da baya suka koma suna ta sabunci suna ta karerayi suna dangana wa Allah irin wa'annan karerayi duka sannan me yasa suka yi haka shine Qur'ani yake zalika don canan da abin da yasa suka yi haka sai ce lafiya masanan na billahi ya mu wani da da shafi mu zai kwanta kankani Allah ya kirka shi wa garrahum fi dinihim ma kanu yabdaruna abin nan da suke faɗa a yanzu to wannan abin ya ruɗe su da ilimin da Allah ba su ya ruɗe su ya sa sun yi jahilci sun faɗa abin da ba abin da ilimi a kan wannan aiki ne na yahudu mummunan aiki da suke aikatawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya tsine musu albarka kuma ni'imar da aka musu ma ka kwace ta kar ku manta ayan mu ya saki dawa ko zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'ama ala abdin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to saboda haka su ne suka yi sannan Allah shi ma sai ya kwace dan da ba yin ba da za su tafi a cikin darajar mu to ga kuma wani irin shi ma da suke wa Allah sai su shiga tsari sai su rubuta littafi ko kuma su kirkira magana su kirkira su saka su saka sai su fito sai su gaya wa jama'an su ai abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne a halin ƙarya ne ko ko su rubuta a littafi a rubuce sai su fito da shi sai su ce wannan ma Allah ne ya faɗa وإن منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون yana daga cikinsu wanda yalmuna alsinatuhum suna launa harshensu su yi zaƙin baki su gyara su yi magana billah billah da littafi littafibuhu min alkitabi dan mun kuji sai ku gaci abin littafin Allah ne Allah ya ce wa ma huwa min alkitabi wannan ba daga cikin littafin Allah kuma za su faɗi kalma sai daga Allah ne huwa min indillahi Allah ya ce wa ma huwa min indillahi kuka tun guda biyun Allah kore min alkitabi Allah ya ce wa ma huwa min alkitabi kuma suka ce Allah ne faɗa ya ce wa ma huwa min indillahi ba dan Allah bane ba Allah ne faɗa ba ne sun kirkiro ne kurum suna faɗin haka to shi ne waɗannan yana daga cikin miyagun aikin su Allah ya tsire musu ku ne ya gudu to kada ku a zamanin su ya gabata yanzu mu zamanin mu ne abun ya kamata mu ya mu ɗauki izina mu ma irin wannan kada mu dinga yi wa Allah ƙarya kada mu dinga yi wa manzon Allah ƙarya abinda Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba shari'a ba ta tabbatar ba a ce ai haka ne jama'a jama'a mun dubai da muka rarraba kanmu wannan ya ɗiba nashi jama'a yan kungiya sun yi kaza idan shi ne jagora wannan ya ɗiba nashi jama'a yan kungiya sun yi haka shi ne jagora wannan shi ma ya ɗiba nashi jama'a yan kungiya shi ne jagora kuma ya ce shi shi ne mai gaskiya kowa bai da gaskiya to ko kuma wai nan tare da bakan kuma sanadiyan haka kafirai suka samu damar shiga cikin mu da ma sai ban koyar zage sannan ka dangare yake samu dama ya je ta shiga inda ba mu raba kanmu haka ba al'amura ba za su gani mana yadda zai tafiya ba to mene ne maganin abin sai mu kara hankali ne sai mu haɗa kanmu mu zama dukkan iya maɗaurin ki daya ai annabin mu ɗaya ne alƙur'anin mu ɗaya ne to me zai sa mana wannan bambance bambance mu zo mu kara hankali duk mutumin da yake faɗi la ilaha illallah yana sallah musulmi ne bambancin fahimta wannan wani abu ne daban kana da fahimta irin na gani ma ana da nawa wannan wani abu ne daban amma dai kar ya zamanto a sanadiyar haka wannan igiya ta musulunci kwakwara mai karfi a mai barciya wanda Allah ke ce zan fi zamara ha a zuwa samu a hannunmu ne za ta katse ta tsinke kuma je lahira ne za mu gaya wa Allah. Ya kamata ba, ya kamata mu dage mu riko ga wannan wa'adatu mu bi hamdillahi jami'an wala tafarraqunna. To wannan duka Allah yana gaya mana mummunan aiki ne na Yahuda dan mun ji mu kiyaye. Dan mun kiyaye ba al'amarin sai kai ga wani abin to sai aka kai matsayi na kamar za a ce na ƙarshe na ƙololuwa malaman na zuma wanda su ne malaman ko annabawan ko jagororin su kai tsaye kurum sai suka ji suka ce Allah ne ne nasara suka bala kan isa almasihu suka ce Allah ne yahuda suka bala kan muzairu suka ce Allah وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يباهون قول الذين كفروا من قول قاتلهم الله أن ينفقوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون an da su umarni kenan wannan suka ce na su Allah ne wannan suka ce ba zana da allolin yau a wajen suna tsara isa shi ne Allah a wajen yahudu uzairu shi ne Allah to wani ne za a dauka shi kuma Allah ce kul huwallahu ahad shi Allah shi shi guda ne ba ɗaya tab shi ba biyu bane ba uku bane ba kuma yadda za a yi raba shi ce bangaren da nan bangaren da nan bai yiwuwa amma duka shi to kaga gabaki ɗaya ma abin da ake nema a wajen na tauhidi gaba ɗaya zai zama ya rushe ba tauhidi a duk mutum da zai ce ga wani wani Allah daban ba Allah na gaskiya ba ai magana tauhidi ya ba shi dama ka yarda da yanzuwan Allah ne shi kada ya zaki su da dukkan da suna yanzu to sai baka yarda da haka ba sai ka rarraba Allah alloli daban-daban daban-daban daban to wannan yana daga cikin mummunan aiki na cancan ƙarshe ma wanda yahudu da nasara suka suka aikata wato ba da minayar Allah kuma da albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ba zai bindige duniya ya tashe ta ba sai wa'adin da ya alƙawarta saboda albarka na Muhammadu to da Allah bindige duniya dan ayin aya cewa ne takadu samawati ya tafaddar ne wannan magana ma da suka faɗa sama ta kusa da cancece da rubuje da rushe da sauko kansu da dandame kasa kuma ta tsantsage watan shakul arm don ne saboda wani maganganu da suka an da aulin rahmani walada da suke da'awar cewa wai Allah yana da da ko dan ma shine Allah ba ka ce cewa suna ce Allah ya dogon jino jinin sa ne cin jino wani jini ne zai cin jino wannan ta mu musulmi ba wai mu ne kuma gane ba jinin jiro wani ya ce jin wanda kuma haka ba haka ba ne gaskiya saboda mu littafin mu ga abin da ya gaya mana kuma littafin mu shine littafi na karshe wajen zuwa a taura linjila duk mun ga littafin mu zuwa amma littafin mu shine ya zo a karshe so saboda haka wannan kalubale ne ɗan uwa musulmai wayannan miyagun al'adodi to duk mu gudun yanzu ku lura a cikin hankalin da Allah ya ba ku da basirar da Allah ya ba ku mun kamar nan da muke magana yanzu mun ɗan ɗariƙar tijjaniya sai aka ce mana muna bauta sa wa shehu mun ɗauki shehu ne kamar Allah muna mutu shi ma an faɗa ko ba faɗa ba kuma haka ake ɗauka to shi ke nan mu ne a wajen mu ba haka bari mu mun ɗauki wai nan malamai ne masana bayan Allah wanda Allah musu baiwa don haka muke bin su su karantar da mu Qur'ani karantar da mu sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu in kan ɗauki wannan magana sai ka auna an ce mu muna yi malaman mu biyayya to ka koma ɗaya ƙungiyar su ba su yi wa malaman su biyayya a to min bambancin kuma mu a cikin mu yan tijaniya ba taɓa samun wani wanda ya zo yana tafiya ruwa ne haka zai tsallake ce shi ba zai tsallake ba sai an samu kante su ɗauke shi sai a cikin ƙungiyar kante su ɗauki mutum shi ya fi ƙarfin ya taka ruwa to a cikin mai ruwan suke bautan a hakikanin gaskiya zuwa suke bautan mu ba mu da tsari wajen za ka yi wa'azi mu ce wai dole sai mun ninka maka riga ba mu da wannan tsari dole sai mun baka duwa hamsin sai mun saya wa matan ka turbawa sai mun saya wa ɗayan ka shadda a musu aiki a wuya da hulluna da takalma sai an saya turare mu ba mu da wannan tsari amma su suna da shi wa ake bauta wa kenan a cikin wane ne suke bautan dakutu kenan su ke nan ke wata dabo saboda irin wayan ayyukan su shi ke nuna to yanzu ka sai an kai tsayi da hankalinka sai ka ga abin da yahudu suka aikata na daukan waɗanda suke annabawan su ko malaman su suka ba su matsayin Allah shi ne abin da wayan mutane suka yi duk ayar da za ka karanta yanzu komin iliminka komin tsoron Allah kan da ka karanta matukan kai ne ba dan kungiya bane sunanka kafiri saboda malam ya ce kai kafiri ko ba ka lamarin shi ba to yanzu zuwa ne suke bautar wani Allah ba Allah ba to kaga abinda Yahuda suke aikatawa shi ne muke aiki suke aikatawa yanzu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Yahudawa da Nasara abinda suka aikata al'umma na sai zuwa suna aikatawa wannan shibra bi shibri haka ma Allah sallallahu alaihi wasallam la tattabiyanna sunnana man qablikum shibran bi shibri magana ce wallahi na rantsuwa da Allah sai kun bibi miyagun ayyuka da yahudu da nasara suka aikatawa daidai da daidai magana dai kurani dai na cewa a zamanin su inda an samu wani wanda ya samu ma uwar da ta haife shi a kasuwa a kan titi ya fike sai mata tsirara ya kwanta da ita a cikin kuma sai an samu waye bari wannan magana as-sadiqul masduq kuna ga sun zai karya wallahi ba zai karya ba yadda to sai an samu to ya ne za samu ta irin wannan mu za ta aikata ka fada cikin abun ba ka san ka fada cikin abun ba domin inda za ka ajiye umarnin Allah za ka ajiye umarnin manzon Allah ka bi umarnin wani to ai ka dauki dago kenan ka ji kana bautan wani Allah ba Allah ba Allah da kai kake da awar cewa kana bauta mishi to yanzu ba shi kake bautawa ba kana bautawa wani to wannan sai kawo mana matsala a halin da muke ci da yawa mutane suna ganin suna kan hanya sadada suna kan siratul mustaqima suna kan addini sai sun mutu sun je lahira sun gaji ba su da komai ba su kan komai suna kan barna ne sai ne wanda Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu albarka ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ka yan uwa wannan mu ake mana wa'azi mu ake mana wa'azi in kunne ya ce to gangan jiki ya tsira dan Allah da annabi mu kokarta to kun ji wannan shine fakara ko ce jumla ta farko cikin wannan aya allazina ahadta minhu da kalma ahad alqawli to alqawli na cika duk wanda ya zama ya alqawli ya warware yana daga cikin wanda za su yi asara a duniya su yi asara a lahira saboda nassin allazina yanquduna ahada allahi min ba'di mithaqihi wa yaqduna ma amara allahu bihi an yusala wa yumtiluna bil ardi ulaika humul kafirun duk wanda ya alkawari ya warware Allah ya na daga cikin wanda suka yi asara da nasi sari a Qur'ani kai wata ayar ma tambayar mu take yi ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ko da kuka imani menene dalili ne yan hujja za ku dinga faɗin abin da ku kun san ba za ku iya aikatawa ba ka yi mutum alkawari alkawari da kai ka san ba za ka iya yi ba ka faɗi abin da kai ka san ba za ka iya yi ba amma sai ka faɗe shi Allah ya shirka shi kabura maktar inda layi an taqulu ma la tafalun ya isa abin kin kwarai matsatu malaman tafsirin suka ce abin kin da yafi komai mun abin kin da yafi komai lalacewa to zama mutum shi ne ka faɗi abin da ka san kai ba za ka cika ba to kamar haka yanzu kamar da yan uwan musulmai mutum ya iya kama ko da ta yi ya kwanta da ita kusan munin abin ya ya kasan da ko to kamar haka mutum shi ne ka faɗi abin da kai ka san ba za ka iya yi ba to ai ba yau ma akwai wanda suka yi alkawari kuma ba za su iya cikawa ba sun faɗa ba za su iya cikawa ba to me fa'ida irin waɗannan abu ka faɗi abin da kai ka san ba za ka iya ba wa awqul ya da ahadin la ilaha illa ahad ku cika alƙawarin Allah in kun in kun dauka wala tankun la ma da ba da tawkida wa qad ja'altum Allahu alaykum kabira kar ku yadda in har kun ga kun dauki alƙawari ya zama kuna warwarewa to sai ku jawo dan ku wani garari Allah yana cewa awfu bil uqudi ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi kin wani sura ku cika wa'annan alƙawra al-uqud al-uqud alƙawra wanda an ga an dauka za a cika to a cika Allah da yake yaban mu'minai kada da al-mu'minun li yaqura yaqura yace wallazina hum li ahadihim wa amanatihim ra'un li ahadihim wa amanatihim ra'un sune masu kiyaye alƙawarin da amanonin da aka ba su bayan Allah na gargari kada da al-mu'minun to saboda haka idan mutum yana so shiga cikin bayan Allah na gargari to maganar alƙawarin nan ba maganar alƙawarin nan ba to kar a ɗauki abin da an san ba za a iya ba ko a faɗi abin da an san ba za a iya ba kun ji yahudu sun yi Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka an kwace abin da da can aka ba su na ni'ima to wannan shine fakara na farko a cikin wannan aya to fakara na biyu a cikin wannan aya summa yanquduna ahadahum sanan sai da rika warwarewa can an kulla nan an warware amma wani sun shigo kenan kuma inna Allah ya muru kuma an zuwa tana mana dilaliya saboda haka kar a kada yarda in an na yin haka to karshen abin da zai faru ba dan uwa mutum shi ne ba kyau wannan ayoyi da wayannan hadisai muna karantawa ne saboda mu mu amfani kanmu da kanmu jama'an da suka riga suka wuce sun wuce wanda ake muka azaba ba na muka azaba wanda suke cikin rahama suna cikin rahama Allah ta da mu amma mu ne yanzu muka rage a duniya da mu ake magana mu ne abokanan mu haɗa banshi zamanin maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya jarraba sahabansa amma yana da amintattu wanda ya amince musu in dai ba shi ne da kansa zai ce ku yi kaza ba to ko da za ka kashe su ba za su yi ba a cikin akwai wa'annan su abubakar su umar su usman su ali abokanan sirrinsa ne idan magana ya zo muhimmiya annabi sai bar jama'a zai koma shiga masallaci sai ce abubakar ya zo umar ya zo inda za a yi irin wannan kwanembar da mijin sai ya kira zai ce to ga abin da ya zo yaya menene shawari menene shawari ce ya rasu lallah ya kai jagora abin da sun kai mana umarni shine namu ce amma dai ina neman shawarin kuɗi saboda Allah ya ce ni shawarce ku wa shawarin rubin lamu to sau da yawa abin da abubakar zai faɗa sai ka ga ya saba da abin da Umaru zai faɗa abin da Umaru zai faɗa kuma sau da yawa sai ga ya dace da na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sau da yawa shawarin da Umaru zai kawo sai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wannan shawari kuma ne ta tune sai ce to za mu yi kaza da kaza da kaza amma kar ku ga kowa kun ga yadda tsari yake kenan wato tsari na harka na jagorancin jama'a ya zama an jagorance ya zama kai ne limami ko kai ne komanda kai ko mai komi to akwai waɗanda suke komitin amintattu wanda magana da kai sai su jama'a ma ba za su ba jama'a ma ba za su san da yake faruwa daga kai sai su kafin na gida wani buga mu waya malam ka ce mu ci gaba da harkokinmu ka ce mu zauna ba komai to gashi an ga motoci motoci bakwai a garin nan kazu da nan nake haka ne to yanzu ne ne shi aika shi ana ana wasu masu ba ruwa daga jeji suna yi wa nan da shi da yake nan shine madafa matsayin ta ko to me kan ya bayyana shi ai za a ce za a yi fada ne sai nake to waye shi to kan ce ka fada gari nace waye shi to ni kuma bai san cewa tuni ina da labari a ƙasa raɗe-raɗi aka yi ta yaɗa raɗe-raɗin ƙarya da sauran su jami'an tsaro saboda wannan raɗe-raɗin suka ce to me ya kamata mu yi tunda rade rade ya yawa a ce za su zo ta waje kaza za su zo ta waje kaza akwai bakin fiskoki da gansu abun da aka gansu ma da wasu abubuwa suka ce to da best thing shine mu yi patrol amma patrol din namu mu yi shi da hikima duk mu taru sai mu bi duk garin nan ko ina mu zaga amma hikimar da za mu yi mu fara tafiya a unguwa kaza wannan ko da ke wannan magana bai dace ne shi ba a cikin amma saboda larura mu fara tafiya misali mu faro daga kofar kari idan akwai wani mai laifi misali wanda yake fegi sai ji labarin ga sojoji yan sanda jami'an tsaro su da suna patrol suna bugun kari idan yana gabar ko yana yamma zai kokarin ya gudu kuma wani abu ne na doka zai kokarin ya dauka ya kai shi wani waje koyi to su ko already sun riga sun planting mutanen su da fararen riga an sa su a wasu area targeted area wanda mu jama'a su ba sani ba sai suka fita kusan suna abin nan amma su sake nasu na can suna sauraron su ga wane ne zai kokarin fita a kama shi a gada zai fita mutane duk sani ba da jama'a kuma suka tashi zai kawo wai za a yi fada ni ina da wannan labarin saboda shehu shehu man suleiman shehu man salim na shehu siyaka a yau din na akwai taro da aka yi na sirkiri a jalinmu kafin ya zama kuma zan ya sanar da mu akwai sarkin gari akwai shugaba na kan wanda shi ma yana cikin wanda zai taron da su a yau din nan a jarin gwal sun zama sun yi taron sun kammala duk saboda haka lokacin da zai fita jami'an tsaron a matsayin sa na ciyaman na musulun kantin ake ba shi in akan abin da zai gudana garin ko da an ga wani abu zai ba komai amma ga wasu dalilai ga wasu dalilai saboda manya-manyan mutane masu girma suna da labarin me zai faru to ko ko jama'a kuna son irin wannan sirri in za a yi sai ana shela ana gaya muku za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza in mai laifin yanzu zai fito mai laifin yanzu ba zai fito ba saboda haka abun akwai hikima da muke ce ba za a yi faɗan ba ba za a yi faɗan ba ai ko faɗan ma da kuka ga aka yi ai ku kuka jawo ai ku kuka jawo tun da Allah aka yi gaya mana mu muka ja to sai mu yi kokari mu gyara ai mu ba mu bukatar fada fada ba ta da kyau fada tana watsa arziki tana kawo iya kaza gidajen da aka gona can fada ma yaushe aka gyara bare wannan kan kuma wani in har da an gona masa na an gona masa kenan ba zai sake samun damar gyarawa ba saboda karfin shi ya kare shi ko bai da kuɗi ba zai iya dawo ya nemi kuɗin da zai iya gyarawa ba kai ko masu kuɗin ma in suke za su gyara gidajen su a yanzu sun ciki bare kuma wanda bai da kuɗi to saboda haka yan uwa musulmai in kun yarda kun ba mu amana to ku yarda ku ba mu amana ba za mu ci amanan ku ba ba za mu ci amanan ku ba in Allah da ba za mu ci amanan ku ba duk abin da muka ga zai cutar da jama'a za mu gaya muku amma muna nan muna ta kokari da plan muna nan muna ta kokari da addu'a to kuma ku taimake mu da addu'a mu yi ta yin addu'a mu yi ta yin addu'an Allah ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya duk wani abin da zai daga mana hankali ko wani iri Allah ya magance mana azra mu lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hikima amma kar a rinda yaya ta abu ba ji komai ba sai an fara kwazo kaya kuma kana namiji mai hankali magidanci matar da nawa ma amma kana ce mala an fara kwazo kaya daga birki ma ana yi wani to wani duka mutanen da yake da suke daukan mungoro ne kuna da kashi wani aljanna ne shi da nan da zarar mutum ya zo ya tsira bayan duk kuna gari ɗaya ku tsaya ku kare angon ku mana in ma wani abu ne ku kare angon ku kwariya kwariya saboda haka Allah ke rike wa duran Maulana Rasulullah to wata gaishe ne shine ma'anan wannan aya a gurbe da yake cewa allazina ahadka min su ne waɗannan da kai alƙawarcece ne ya da gare su min kuma yana karantar da tafiye ba dukkan su ba wasu ne daga shi aka yi alkawari amma tun da sauran sun yarda to kamar an yi ne gaba ɗayan su shi na rike min Allah yi dinar mushriki da cewa ba za su taimaki mushrikai ba kuma yanquluna adam sannan sai suka zama suna warwarewa alkawarin su fi kulli marratin a cikin kowane kullu alkawari da aka yi da su ahadu fiha da aka yi alkawarce ceniya da su cikin ta wa hum la yattaquna Allah su ba sa jin tsoron Allah bi kadarin a cikin warwarewa wannan alkawari abinda muke kuskure Allah ya ji mana abinda muka faɗa daidai abinda duk malaman mu suka gaya mana kenan Allah ya saka mu karkai akwai malamin wanda ya yi tafiya malami Musa mahaifiyarsa ta neme shi ya je muna mishi fatan alheri Allah ya mun shi lafiya ita ma Allah ya kara mata lafiya ya biya bukatunta ya biya bukatunta mu ma ya biya mu namu bukatun makarar Maulana Rasulullah muna so yau mai mana addu'a musamman shi yayin da cikin addu'arsa a sanan da ne yau dai da azumi ya kai goma sha bakwai amma dai a gaskiya har zuwa yanzu wasu ba su san inda kansu yake ba wato ma'ana ba su da kuɗin da za su ci abinci ma bare su yi hidimomin sallah bare wasu abubuwa to muna kokari a shigar mana da addu'a Allah ya buɗe mana kofofin arzuka gaba zai makudu da arewa sama da ƙasa Allah ya kawo mana arziki ya kawo mana kuɗi ya yayi mana wannan kuɗi ya dauke mana ita dan alfarar ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya dauke mana ita kuma marasa lafiyar mu muna roƙon a cikin addu'ar mu dai du'a hada da su muna roƙon shi wannan addu'a saboda haka jama'a za a yi addu'a kowa zai halarto da buƙatarsa a cikin addu'ar da niyan Allah mana ijaba albarkar استغفار شاء الله